طيب أهارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kenan insha Allah yau karatun namu dai za a yi shi ne a dan gaji dan wuni ne ina wasu aikace-aikace duk kwallo ta wuta gaji za a dai yi ne insha Allah kenan muna cikin dai littafi na harko da muka fara cikin dauran nan shine kulasu su ta'zimul ilm da kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin wato littafi wanda zajiya mun tsaya karshen ma'aqid na biyar ko kenan yau in Allah subhanahu wata'ala ya yarda zan mu tashi almaƙid na shidda almaƙid sadis wanda ajiya da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gani wato cikin ma'aƙid na biyar inda malam ya kawo mana yadda mutum zai yi wato hanyar da zai bi akan wajen ya samu ilimi hanyar da zai bi wajen neman ilimi malam ya ce hanyar da zaka bi kowace kowane abu da kake so yana akwai hanyar da ya kamata wato a bi shi dukkan abin da kake so idan baka bi ba hanya to ba za ka iya samun wannan abu shi ilimi yana da hanyar da ya kamata ka bi ta neman shi daga ciki abin da malam ya kawo mana ya ce ya zamanto kana daukan a kowane fanni kana daukan matani wanda yake jami'ar lirragifi ka hardace misali ya zamanto a fannin hadisi ka ɗauki matani wanda babu saɓanin malamai a ciki wanda kawai ya bayyana ma abubuwa wanda suke rajihi abubuwa wanda suke rajihin magana wadda take wato magana ce wadda ba babu saɓanin malamai a ciki haka ɓangaren fikihu ɓangaren wato abin da ya shayi hadisi ɓangaren abin da ya shayi sauran wato ilimin muka sannan kuma ya gayi mana a ciki cewa ya zamanto ka wajen wa zaka dauki wannan ilimin shine wajen wani malami wanda yake mufidin nasihi wanda yake amfanar da kai kuma mai maka nasiha malami wanda yake amfanarwa wanda daga hai shi akwai alama cewa lalle wannan malami akwai abin abin da ya shahi ilimi tare da shi akwai wato abin da ya shahi ba da himma an san shi da neman ilimi an san shi da ba da ilimi an san shi ya dauki karatu a wajen malamai kenan ba kowane malami ba wanda kawai ba a san ba wajen waye karatu ko karatun shi yaya yake ka je ka ce ka je ka samu littafi ka ce ya samu ka karatu kenan da irin kuma sufofi na shi ma malama kenan dai yau a wurguje zan mu tashi kenan kan ma'aqid na shidda daga cikin ma'aqid na girmama ilimi malam yace wa huwa ri'ayatu fununihi fil akhzi wa taqdimul ahammu fal muhim wato ka zamanto kana kulawa da fanni-fanni na ilimi a wajen ɗauka a wajen ɗaukan ilimi ya zamanto kowane fanni kana kula da shi kada ka ce kawai fanni guda kamar da jiya mun ɗan yi bayani kaɗan akan wannan ka ce kawai kai fanni guda zaka kama ba ka ɗauki ba wani fanni a'a ka kula da kowane fanni a ciki shi yasa malam ya ce ma wata kadimul ahammu fal muhim da gabatar da wanda ya yi zaman tauwa ya yi mahimmanci tukon mai mahimmanci wanda ya yi mahimmanci tukon mai mahimmanci misali in maka cika kadimul ahammu fal muhim abin wanda ya fi mahimmanci abin da bukatar ka ta yi bukatuwa da shi tukun wanda yake muhimmi shi ma wanda kana bukatar shi amma a lokacin baka yi zaman tauwa ka yi bukatar shi wa zai ba mu misali a irin rayuwa ne ne zaka ba da misali a kan wannan ko akan ibadat ko akan mu'amalat ko akan komi taqdimul ahammu fal muhimmu نعم تفضل addini kamar saman tauhidi kahin sanin wasu abubuwa wanda suke masu muhimmanci misali ka san tauhidi da kyau kahin ma ka sanya zaka bauta ma Allah saboda ka bauta ma Allah ba tauhidi kaga ai aikin banza ne zaka ka san aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kahin kai bauta Allah akan wannan abun Annabi ya yi sai ya zama to kayi mun gani cikin karatun mu na umdatul ahkam irin misalai wanda idan kayi aiki wanda ba akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar hadisi na wato aku bara wanda yake abu burda wanda ya yanka wato layye shi kafin a yi sabko daga yi kaga ai bai yi daukan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam anan da yi wannan abin ai muhimmi ne amma abin da ya yi shi aham shi ne zaman to ya karanta yaya ake yi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine malam nan zai yi mana bayani malam sai yake cewa galibin jauzi fi saidil hadir eh imamu ibn jauzi yake cewa cikin littafin shi saidil hadirihi yace yabu al-ulum mamduh ya gama wato ya tattara wato ilimin muka wanda suke abin abin yabo ya ce min kulle fannin kuzwala ta jihar bihi falhurru muttali'un alal asirari ya ce daga kowane fanni daga kowane fanni kuz karɓi ilimi wala ta jihar bihi kada ka zamanto ka jahilci wannan fanni a kowane fanni ka shiga ka ɗauki wani ilimi a kowane fanni fannin ilimin muka ya ce falhurru shi ɗa wanda yake iyautacce ya ce mutsali'un alal asirari a mutum ne wanda yake lekawa akan abubuwa wanda suke asirrai wanda suke dakikai wanda suke wato zasu sa shi ya zamanto dan gari a cikin wannan fannin bimana kai da ne kake hurar kake idan kada ka ce a'a ni yanzu kawai baki na fannin abin da ya shafi akida ba na koma ba wani fikihu wani hadisi wani loga wani waye a'a kai wanda kake da mutsali'un alal asrari ka je kowane fanni ka leka kowane fanni ka leka ka dauka amma dai me ake so a wanda yake al'aham shi zaka hiba muhimmanci kamar yadda muka yi bayani takhassus me ake cewa yanzu zamanin wato irin karatuttuka na jami'at zaka ji akwai tahassusat abin da aka kewace a ce wannan bangaren bangaren usuluddin ne bangaren hadisi ne wannan bangaren bangaren tauhidi ne wannan bangaren bangaren fiqh ne abinda ake karantarwa in ka ji zaka gani eh an ce bangaren hadisi ne amma zaka ga ana yin aqida saboda mi min kulli fannin sa'u ka dauka ku da kowane fanni ka dauka kenan shine malam yake so ya sanar da kai anan yace wa yaqulu شيخ شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب a ciki ya ce wani daga cikin malamin malamanmu muhammad bin mani a cikin wani littafin shi irshadu tullab yake cewa wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman min al ulumin nafi'a ai bayyada cewa ga mutum wanda yake mafifici ya wohintar ya bar wani ilimi daga cikin ilimin muka wanda suke da amfani allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah wadda za ta taimaka maka akan fahimtar alkitab littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk fannin da kasan zai taimaka maka akan fahimta alkitab wa sunna littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to kada ya zamanto kawo hintar da wannan ilimin ka ce ka bar shi kai ba ka dauki ba wannan ilimin kamar misali wani ilimi wanda zai taimaka maka akan fahimtar kitabu wa sunna kamar ilimin loga sannan kuma kamar wani ilimi kamar usulul fiqh kamar wani ilimi dukkan wani fanni na ilimi wanda zai taimaka maka kai akan mene fahimtar kitabu wa sunna littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa to kada ka hohintar da wannan ilimin kada ka bar wannan ilimin saka kaka ce baka dauke shi ba kada ka bar shi a ka je ka kama ka dauka a same ka a kowane fanni kana da abin fadi kai dan gari ne a wannan fannin dan gari ne koda baka yi ba zurhi ai kowane fanni akwai mabade akwai abubuwa wanda suke su ne usul kamar yadda malam ya ce ka dauki kowane fanni matani wanda yake raje wanda a kansu ne aka gina abu sai a wasa'a sai a buɗe a ja ya tafi to wannan kowane fanni ya zamanto kana da wannan in na farkon wannan ka san su mabadi in nan gaba ke da yace idza kana ya'lamu wa idza kana ya'lamu nafs min nafsihi quwwatan ala ta'allumi idan har ya samu kanshi cewa yana da wato wani ƙarfi akan sanin wannan ilimin yace wala yasuqu lahu an ya'iba al-ilma alladhi yajhaluhu kuma bai ya dacewa ga mutum ya zamanto yana aibanta ilimin da ya jahilta misali ilimin fanni kaza kai baka iya shi bai ka ringa aibanta wannan ilimin ka ringa aibanta wannan ilimi yace wannan bai dacewa ga ɗalibin ilimi yace wa yuzri bi ilm bi alimi ya zamanto yana tozartar da wato abin da ya shahi masanin wannan ilimin yace fa inna haza naqsun wa razila yace wannan lalle hakika tawaya ce da kuma abu ne wanda yake na kaskanci fal aqilu mutum wanda yake mai hankali yace yambari lahu an yatakallam bi ilmin aw yaskutu bi hilmin shine abin da ya fi dacewa ga shi shine ya yi magana idan zai yi magana ya yi magana da ilimi ko kuma ya kyale ya yi shuru wato da sauƙaƙawa da shuru da abin da ya shayi hulum sauƙaƙawa idan kada ya zamanto a same ka kai kullum kawai kai fanni kaza a kaza da kaza yan kaza ne kaza da kaza da kaza kai baka iya ba kaza mu mu ne yan fanni kaza ka ringa aibanta ilimi kaza a'a idan zaka yi magana ka ga alkhairi na sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa ni falyakul khairan aw liyasmut to wannan haka ake so game da mutum abin da ya shafe wanda yake wato neman ilimi wanda yake neman ilimi shi yana da tsabi'a shi ɗalibin ilimi a hai shi kake gane wato wannan ɗalibin ilimi zaka ga zaka same shi saboda abin da kake ɗauke da shi wannan na ilimi abu ne wanda yake mai girma abu ne wanda yake da daraja abu ne wanda yake da fadala to dole ya zamanto ka nuna kai kana dauke da abu wanda yake da falala shine a same ka da sakina a tare da kai a same ka da waka a same ka da mutunci a same ka mutum ne wanda yake adini abubuwa na muru'a wanda zasu saba ma al'ada ka a same ka kana yin su saboda mi saboda wannan ilimin da kake dauke da shi saboda kai ka bambanta da wanda yake dan fale ne wuni a zamne bayyana aikin koni to yanzu kai misali ka dauki wane wuni yake zauwa a zamne bai aikin komi bai zuwa makaranta bai karatun addini barantana na boko kai kana karatun addini kuma ya zama ku a gan ku tare kuna aiki guda ta kaga wannan kai na farko ka wulakanta ilimin da kake ɗauka sannan baka bashi ba muhimmanci shi yasa ba zai zamanto ba ana ga asar ilimin wato a tare da kai duk wanda ka gani ilimin shi mafi yawa duk mai ilimi zaka gani in dai Allah ya mashi muwafaka yana aiki da wannan ilimin ya san darajar wannan ilimin zaka ringa ganin asar in shi a tare da zaka gani ilimin hai'ar shi a tare da ilimin duk abin da zai yi zaka gani a ilimance yake idan aka zo aka yi wani abu zaka ga hau a zuciya shi yana mamaki ya za a yi wane wanda yana karatu yana da ilimi amma ya ringa irin wannan tasarrufa ya ringa irin wannan aika aika ya ringa irin wannan aikin kenan kaga shine ilimi da siffar shi ake wato gane shi malam yace wa illa dakhala tahta qawlul qa'il in ba haka ba zai zamanto ya shiga karkashin fadar mai fada da yake cewa atani anna sahlan zamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahla sahlun uluman law qaraha ma qalaha walakin ar-rida bil jahli sahlun ya ce a tani anna sahlan ya zo mini labari ya zo mini cewa sahal zamma jahlan zamma jahlan uluman wato labari ya zo mishi cewa sahal yana mai ake cewa bata wasu ilmummuka saboda jahilci ya jahilci wasu ilmuka yake bata su yake tozartar da su yake zargin wannan ilimin ya ce laisa ya arifu hunna sahal shi kuma sahal bai san ba wannan ilimin shi yasa yake tozartar da wannan ilimin ya ce uluman ya ce wasu ilimin muka ne lau qara'aha ma qalaha da a ce ya karanta su da ba za a same shi ba yana faɗin wannan abin da yake faɗi ya ce walakin na rida sani dai abin da ya shahi yarda bil jahil da jahilci ya ce sahalun abu ne wanda yake a sauƙaƙe abu ne wanda yake a tsaye bi ma'ana shi yana zauwa yana tozartar da wasu ilimi dan me yasa dan ya jahilce su amma ilimin muka ne wanda da ya karanta su da ba zai jahilce ba ba zai zamanto ba ya yi zammun wannan ilimi ya tozarta wannan ilimin ya ce amma dai bari shi ya bar kanshi cikin jahilci shi ne ce a rida bil jahil sahalu ya bar kanshi cikin jahilci shi yasa abu ya zo mishi a sauƙaƙe yake tozartar da wato abin da ya shafi ilimi in ta haka lamu maganar malamin ta ida daga nan kinan nan abin da yake so ya gani maka magana baya ce kada ya zamanto dan baka san ba wani ilimi hakikanin shi ka ringa tozartar da wannan ilimi ko da wasa ko da wasa akan wasu abin da ya shafi ilimi ilimi daraja gare shi bai kamata a ce kana ɗalibin ilimi ka ringa tozarta wani ilimi ka ringa nuna cewa a ilimin kaza ba komi bane ba ilimin kaza ba komi bane ko kuma har a kai ga zuwa ga malamai tunda idan kana tozartar da ilimin wannan zaka ji hakana hakaito wata faɗa ka ce a ilimin ku dai a ce kalawa ne kalawa ne wane ya ce kaza wane ya ce kaza ko wane ya ce kaza kaga duka wannan ba zai zamanto ba ka wannan ne da magabata daga ciki akwai wasu wani malamin murabi muhammad bin hadi al-madkhali a cikin ka'a ana karatu wani daga cikin ɗalibai sai ga yi wata magana kama in ka duba magana magana ce ya faɗi haka amma dai tana nihin ya ɗan ƙasƙanta wato wani daga cikin malamai magabata akan fannin ilimi kamar misali cikin ɗalibai zaka ji abin da ya shayi a ce malika ya ce kaza shafi'i ya ce kaza abu hanifa ya ce kan kaza abu hanifa kaza imamu ahmad kaza wallahi ya lau sai zamanto shi yami ne ya ce a magana wani da ya faɗa ai kaza da kaza da kaza ne ya nuna kamar wani ma bai san wani abin ba a irin wannan tasarrufin malamin kawai ya wace da kuka wallahi kuka ya ta ya kasa magana ya ce irin wannan malaman wanda suka ma addini irin wannan hidima a ringa ganin irin wannan magana a kansu irin wannan magana to barantana yanzu a irin wannan lokacin zaka ji wani a ce mishi ai imam malik ya ce kaza gaskiya ma cikin mu ana samu cikin ahli sunna a ce imam malik ya tayi kan kaza sai ka gani ya gai wata magana wadda bai dace ba a ce ya faɗi wannan magana imam malik malami ne ka karanci dan me yace kaza shi in Allah hadisin da yake magana akan kaza shi bai riske shi ba saboda imam malik ya yi rayuwar shi a madina ya mutu har ya mutu a madina sauran hadisai mutane sun yi bulaguro sahabbai da annabi ayin rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama shiga suka yi duniya don su yada addinin musulunci to ka gani akwai abubuwan da ba zai samu ba haka abu hanifa haka abu hanifa shi yasa kenan kowane abu ya zama to ka girmama shi na ilimi fannin wannan kada ka kaskanta kowane fanni ne kada ka kaskanta shi inda akan abin da ya shahi ilimi malam yace wa inna ma tantafi wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi i'timadi al-aslayn yace ka san da cewa lalle kadai abin da yake zamantawa ya amfana game da abin da ya shahi kula da fannoni na ilimi shine dogaro akan wasu tushe guda biyu yace ahaduhuma na farkon su yace taqdimul ahammu fal muhim shine gabatar da wanda yake yafi falmuhim sannan ka biyo da wanda yake wato wanda yake bi mishi sannan yace mimma yaftakiru ilayhi almuta'allim fi qiyami bi wadha'if al-ubudiyyati lillahi azza wa jalla yace na daga cikin abinda wato muta'allim wanda yake dalibi yaftakiru ilayhi yake bukatar wannan abin yake buƙatar shi fil qiyami bi wazaifil ubudiyya domin tashi da abin da ya shahi ayyuka na bautawa Allah subhanahu wataala ina abin da yafi na harko akan neman ilimin ka shine ka gabatar da neman ilimin sanin mi sanin abin da zaka bautawa Allah subhanahu wataala kenan mine rafa'ul jahli an nafsi kamar yadda can baya muka gani ka dauke ma kanka jahilci kada ka zo kai kawai tun farkon neman iliminka kawai rafu'ul jahli an gairihi ne kawai kai kana neman ilimi don ka ɗauke ma wasu ne wato jahili tun harkowa kawai kai so kake yanzu a yi rubuwa a bubbuga kawai kai ma ka so a baka majalisi ka fara karanta kada ya zama to wannan shine hadafin ka a farko kenan almuhim wannan muhimmi ne to al'ahammu shine takadimu nafs raf'ul jahl an nafsi ya zamanto a kanka ne zaka dauke ma kanka wato wannan shine al-aham kenan wanda zai biyo baya wannan shi muhimmi ne wanda idan Allah subhanahu wata'ala ya kadarta maka malam yace wal akhar na karshe shine an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fanni da zamanto abu na farko malam yace an yakuna qasduhu nufatar ka daga farkon neman ilimin ka yace shine tahsila mukhtasarin fi kulli fanni samun abu wanda yake a resume abu wanda yake takaitacce a kowane fanni a kowane fanni farkon neman ilimin ka ka so ka fara da muktasarat a kowane fanni ka samu muktasar misali fiqhu mazhabul malikiyya ake sai ka fara daga ahadar ka zo ishmawi ka zo iziyya ka zo risala kai haka haka haka kenan ka fara daga na ƙasa hadisi ka fara daga ƙasa ka fara arba'una hadisi ka zo umdatul ahkam ka zo abin da ya shafi bulughul maram in ya so ka wasa'a wasu wato irin su al-muharrar irin su al-ilma irin su wasu kutubul ahkam haka je sunan abi dawud irin abin da ya shahi usulul fiqh akwai muzakkira ta usulul fiqh ta shafi akwai al-warqat haka haka haka je rawdatun nazir wa jannatul munazir haka haka haka hau irin kusurin fiqh usulul fiqh wanda suke da yawa haka abin da ya shahi lugha ka fara daga ajrumiya in kana so ka karo da abin da ya shahi aturun nada ta imamu hariri ka dawo in yi so haka je haka je abin da ya shahi wato abin da ya shahi alfiya ko kuma sharhin ta ibn aqil abin da ya shahi bangaren aqida ka fara da nawaqid al-islam ka zo qawaid al-arba ka zo usul salasa ka zo abin da ya shahi irin su kashfu subahat ka zo abin da ya shahi irin su kitabu tauhid kenan kowane fanni malamai sun jera shi daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan hatta a har daga har daga da saka ne matani wanda yake na aqida misali yanzu ka dauki nawa kaje islam a yanzu ka zauna ka bada shi a yanzu ka zauna ka bada shi malam zaman ko ka ba mu shi yau a yanzu sai iya ba mu shi saboda cikan shi safaha nawa ne abubuwa ne guda goma nan da nan ka ne qawaidul arba'a qa'idodi ne guda hudu nan da nan ka har da su kullum ina cewa in muna karatu kai yanzu ka tsaya ka tambayi kanka ka ce wai ni matani na wani haɗu a cikin littattafan wannan duk da ake tauriya ana neman ilimi littafi nawa ka haɗu sai ka ce kai ban na iya haɗu su gulugul maram su kaza da kara to ai ka ga baka fara ba a daidai sai ƙasa ake fara da ni zaka fara da ba wani hadisi hadisi duka 42 ne in ka kara da ziyarta ibn rajab ya zama to 50 arba'in wannan kuma mafi yawa menene matsalar muka zo so muke kawai jumlatan ma'arif shi kuma ba zai yi ba ba zai tashi ba jumlatan yanzu hadisi arba'in na hadisi kullum tun bara kana so ka harbace ni ina so ina harbace arba'un hadisi sai na fara kawai in na zo wai a tashi ɗaya so nake in sha hadisi uku to daga na yi ɗaya yau na yi gobe jibi na fasa shine matsalar shi ne matsalan daga na yau ɗaya biyu uku jibi na wasa rashin mu dawa na ji farko na iya su na iya su to bari in zo daga hadisi na farko zuwa na goma duk wannan na iya su na san su yanzu ina iya kawo su amma jeran su ne da sahabi bai iya to wannan goma zan ɗauke su ringa tilawar na ba su sati guda dan su zamna mun daidai kawai in ka zo mene zaka yi tilawar su zaka yi kawai daga farko an umar radiyallahu anhu kaza da kaza da kaza da kaza kai kai tilawa ka dawo kai tilawa ka dawo ka dawo ka dawo ka dawo sai ka ji sun zamna maka satin nan da ka bada in yaso sati na gaba sai ka fara da ɗi ɗaya yanzu da ɗi ɗaya in ka yi goma sauran nawa sauran talatin da biyu wata guda ya ce ka fara wata guda hadisi ɗaya a rana kakka ƙara hadisi ɗaya kawai kakka ƙara bari sannu sannu ba ta hana zuwa in ka ce ta shiga ta gaba ɗaya ka dai to rasa zaka watan zai zo ya ƙare da ɗayan ka yi da ka harzace to amma da baka yi ba ɗayan sai a bibiyun ko a uku unkun ka kasa kai shi ƙarshe a watan guda kai da kana so ka ce a yanzu kawai in na yi abibi na lissawa sati biyu na harzace shi saboda kai kana so ka ƙida da shi ka shiga na gaba kada ya zama to hadafinka kullum ka ƙida da littafi ka shiga na gaba a'a in lakanci littafin yadda duk inda aka karanto min a littafin zan iyaye zan iya yi kenan kalakance shi kalakance shi wannan su ne usul yanzu wannan wannan barnamiji na muhimmatul ilm duka kananan littattafai ne usul ya kawo dukansu malamin nan wannan shekara wannan shekara ba a yi ba mukarrar innan da zai yi daurar da za a yi da cikin sati yake yin ta na gai muku kwana takwas a yi ta sauke littattafai mujalladi guda biyu ne haka to wannan shekara ba a yi ba su ne littattafan sama da shekara goma sha da yake neme ta su ne yake neme ta ma ɗalibai kuma ɗaliban zawwa suke ba raguwa ba suke ƙaruwa suke ƙaruwa suke yanzu an irin wajenmu ne yanzu misali yanzu a ɗauka misali in ba da misali a ce malam umar zai zo ya sa arba'una hadisi ya ce zai sa arba'una hadisi za a yi karatu yamu yamu yamu tara ne a kai arba'una hadisi ni na karantar da shi ma tara ni na karantar da shi ya zan shi karatun arba'una hadisi haka ne haka ne rayu tsarinmu shi yasa sai mu gani abin namu bai to da zan tahi ni zai zama to mun muraja'a da tabbatuwa akai kuma zan samu abin da ban sani ba yanzu da za a ya kare shi shekara mai zawa ya kara maimaita shi shi ma kuma zai kara maka da wani abu kuma kai ma zaka kara fa'idantuwa da wani abu to wannan da tauhan kanana su baka rabuwa da su su ne usul inka idan yanzu ya zama to baka yi su ba ginshikin nan baka yi ba yanzu wannan runhwai a ce wannan ginshikan da aka zo aka mata ba a saba masu kwari kawai da aka tashi zabuwa muka yi muka zo ga ta nan dama haka aka ɗauko ta aka sa buraguna suka tallabe nan suka tallabe nan kawai aka zo aka ɗan dini ta haka to daga an yi kawai ta zuba to haka ne ilimi in ka shigo ilimi daga taga in ka shigo daga taga to matsalar da zaka samu sai ka yi sama ka yi sama an tahi an tahi sai ka gani a'a kai fa babu koyi misali kana ta karatun bulugul maram baka yi ba ƙanana ko kuma kana ta yawa wasu littattafai manya baka yi ba ƙanana sai zaman to a manyan baka samu ba abin da kake so kuma baka yi ba ƙanana da ƙananan ayyukan ka na yau da gobe duka ka sani a ƙanana yanzu misali a manya sayul bukhari yanzu aka zo littafi kitabu kaza sai aka yi shekara nawa ana yi ba ida ba kitabu inna saboda imam bukhari yana da tsari a littattafan shi zaka ga wani hadisin an yi shi ma ya maimaito shi akwai tikrar in wasu hadis suka saboda abin da ya shafi fa'ida ta istinadi ko kuma wani abu wato ya kawo shi ko kuma sunan abi dawud ko kuma sunan nasa'i ko tirmidhi ko ibnu majah to sai kaga ana tahiyya yanzu misali an yi shekara guda kuna cikin kitabus sala kadai to a shekara guda da a ce umdatul ahkam ka dauka kaga zaka yi kitabul tahara zaka je sala zaka tayi janaiz zaka tayi zakka in ka samu haka shiga siyamu ramadan to kaga fa'ide ne shi sa ilimi ana so ya zamanto ka bi shi duk tadarruji kare ya zamanto ka yi shi wato abin da ya shayi wato ka tahi yani shi ne malam anan yake bayani ya kunu qasdinka a awwal talabul ilm ya zamanto tahsil mukhtasarun fi kulli fannin a kowane fanni ka samu wato ilimi wanda yake littafi wanda yake dan takaitacce mukhtasar ya zamanto ka san shi idan ka san shi ba ta yadda za a yi zaman to an wannan an gewaye ka kan wasu abubuwa malam yace hatta idza stakmala anwa'ul ulumin nafi'a nazara ila ma waffaqa tab'uhu minha wa anasa min nafsihi qudrata alayhi fatabahhara fihi malam yace har sai lokacin da ya zamanto ka cika anwa'ul ulum ulumin nafi'a duk wannan ulmuka wanda suke fanni fanni da dama ka samu kowanne ka samu kowanne to bancin wannan sai ka duba malam yace ila ma wafiqa tab'uhu minha wa anasa min nafsi qudrata alai ya zaman to ka duba ka gani wanne ne yafi dacewa kai takhassusi akai wanne ne ranka take samun ɗebe kewa akan shi zaka samu ƙarfin gwiwa wato ka shiga wannan ilimin malam yace fa tabahhar fi ka shiga to kai nutsu a ciki ka shiga kai nutsu a cikin wannan ilimin kenan kaga can da ja ka samu fondasiyon ta ko'ina kenan nan kuma ka kama koci guda ka tafi yanzu wasu malaman wani malamin in ya zo koma maka bangaren abin da ya shafi aƙida misali ca za kai da tsaye wannan malamin karatun aƙida ya in ya shigo maka hadisi ca za kai kai ina ji wannan risalar doktorar shi a ulumul hadisi in yi dawo maka loga sha za a yi kai wannan daga su wato ibn aqil hesu daga su su wa wai hesu in- to haka saboda duk yayi wannan usul din sai ya koma ya kama fanni guda kuma yake wannan in ya kama shi tare da cewa wancan fannin da ya samu yake yi kuma su ma bai zamanto ba wato ya tozartar da su yana yi kula da abin da ya shahi wato karatunsu malam yace sawa'un kana fannan wahidan am akthar kenan fatabahhar fihi sawa'un kana fannan wahidan aw akthar ka shiga kai nutso a ciki sawa'un fanni guda ne zaka iya shiga hakanan ko kuma fanni biyu saboda kana iya gama fanni biyu misali kana iya gama hadisi da tafsiri kana iya gama hadisi da loga kana iya gama fiqhu da hadisi kana iya gama fiqhu da usul da fiqhu a fiqhu lahiya lau kake a hadisi lahiya lau kake a qawaid al fiqhiyya lahiya lau kake duka ka shiga kai nutsu duka malam yake cewa wa min tayyari shi'r shaybaqita qawlu ahdihim daga cikin irin shi'ir wanda ake hakaitawa daga wato shanaqita faɗan waninsu wanda ba a nasarta shi ba zuwa ga ga wani ya ce wa in tarud tahsil wa in tarud wa in turid tahsila fannin tam- tammima wa an siwahu qabla intihai min ma wa fi taradifi al-ulumi man ija inna tawamani istabaqa lan yakhruja malam yace wa in tarud tahsil fannin tammama tammima idan ya zamanto kana nufatar kana so ka samu wato ilimi a cikin wani fanni ya ce tammima to ya zama to ka tumbatsa ka shiga wannan neman wannan ilimin ka shiga kawai ya ce wa an siwahu qabla intihai ma ya ce an siwahu game da wannan wanda ka shiga kana nema to wanin shi an siwahu wanin shi ya ce qabla intihai kahin ka kare fannin wannan da ka tumbatsa kana nema kai malam ya ce ma ka dakata ka da kawal kada ka shiga yace fa in taradiful ulumi man ija yace ai game da abin da ya shahi hani ya zo game da abin da ya shahi taradiful ulum gaggamuwar ka ce ka haɗa ilimin muka waje guda su zo ka haɗa ka ce tashi guda zaka tashi da ilimi da yawa haka kowanne ka ce ka shiga kayi fanni ba waccan magana ba ta ko ina ka ɗauki muktasa a ka shiga zaka yi nutso ka ce kuma duk gabaki ɗaya zaka tashi ya ce wannan ai hani ya zo akan haka nan sai ya ce maka inna tau amani stabaka lam yakhruja ya ce maka ai wanda suke tagoyu misali iya tagoyu wanda za a aihe su wanda mahaifiyarsu za ta aihe su lokacin da za ta aihe su duka su zo su ce tare za su hutu shine ya ce lan yakhruja ba za su hutu ba ko dole sai ɗaya ya riga ɗaya to haka ilimi ba ka ce ba tare duka wannan ilimin bukan ka ce ka tashi da su tare a'a wani ya riga ɗaya babu lahi in zaka in ka kamar yadda zai zo ya ga- ya kawo mana yace wa man arafa min nafsihi qudratan alal jam'i jama'a amma dai duk da haka nan wannan faɗa ce ake faɗi duk da haka nan mutumin da ya gani akan shi yana da iko yana da ƙudura yana da eh, imkaniya ta yadda zai iya haɗa wasu ilimi guda biyu ya tafi tare da su malam yace jama'a yace hey jama'a ya tafi wa kanat halatu istisna'in min al-ulum yace amma wannan hala ce wadda aka yi istisna'in ta aka kadaice ta game da wasu ilimin muka bi ma'ana in ka zo kana iya misali gama hadisi da tafsiri ka imkaniya ka kudura ka ka iya hadawa ka tahi malam yace kana iya ka hada amma wani hala ce wanda ba kowa ba zai iya wannan ka ce ka haɗa fanni guda biyu a lokaci guda kuma kowanne kana so ka yi ta bakuri a cikin shi dole he ɗaya ya daga ɗaya yana inda ka san a fannin da kake so misali inda ka san shine mailinka miyulinka ka yi jin daɗin karatun shi to ba lahi ka shiga ka tumbatsa kuma ka ba shi haƙƙi kada ka yi so mun tafi yau ka kama nan ka zo kuma wata ran ka bari ka dawo nan kuma ka bari ka dawo nan sai a waye gari duka baka samu ba inda kake so ka nisa kenan zai zamanto kuma abubuwan ya shakkata ma zuwa amma dai me kake so ka yi na farko ta asil ka kama duka wato abin da ya shafi tushen kowane ilimi kowane ilimi kana da tushe ka iya sanin abin da ya shafi kawai da in shiga baki da in ya so ka shiga fanni guda ka tambatsa in ka iya da wannan kana iya ka ƙara wani ko kuma in kana cikin shi ka samu wato ka je da wani wato insha Allah kenan wannan shine abin da malam ya kawo mana a cikin wato wannan wato fasali cikin wannan ma'aƙid ci gaba koko na'am kenan al-maqid as-sabi shi shike na bakwai daga cikin ma'aqid na ta'zimul ilm shine malam yace al-mubadaratu ila tahsilihi wato yin gaugawa ya zuwa ga samun wato ilimin nan neman ilimin nan yace wa gatina musinni siba wa shababi da ribantuwa ko da ribauta da sun siba wato shekaru na kuruciya da kuma washababi da kuma matasan taka za a ce ko haka ne sarmantaka sarmantaka inan mata ta malin ce almubadara su fi ta kaga gaugawa akan zuwa neman ilimin nan da kuma iktinamu sinna siba ribauta ribarauta ko ribauta da wannan shekaru na yarinta da kuma wato sarmantaka a nan kayan da muke matsalar mu irin wanda muke fama da ita mu a irin wannan wuraren wurinmu ko mu ce irin kasashenmu babu jaunin na ilimi kamar matasa da wanda suke wato da ƙuruciya babu shan wuri in mu tare da to ya ne muke gani zan iya kawo canji mu kawo yadda za a sama mutane ga wuri ne yanzu kasashen da suka ci gaba kundin muna ba da misali da saudiya irin yadda su kai ba ma saudiya misali ɗauki najeriya kusa suna da wani tsari da sahi ake zuwa boko da maraice kawai islamiyya ce mu kuma yaro ya ta yi boko da sai da maraice wai ya gaji wai ya gaji ya sai amfani kawai mun sama kwakwalwar mu haka kwakwalwar ta mu ce muka sama haka wai a ya gaji wai ba a mai da shi shi kuma a lokacin yaro duk abin da aka sa mishi ɗauka ne abin da ritim ɗin shi ya tayi da shi zai tayi yanzu saudiya an ka duba su ma haka ne da sahi kawai an ta yi lakwal da madaita kuma an ta yi halka makaranta su makarantunsu kawai halkoki ne na ilimi makarantunsu halkoki ne na ilimi da madaici irin yadda mu muke da islamiyya ko to su halkoki ne kawai zuwa za a cikin masallaci kawai akwai halka a zamna mutane haka da wani malamin yana karantar da su alkur'ani wanda in suna ana karanta suna karanta suna tilawa kowa da littafin ke koma yayi ta tilawa yayi ta muraja a yazo ka har da kuma haka ake tafiya abin da ya shafi kuma sauran fanni fanni a majalis kuma a masallaci ake karatu irin su fiqi akwai inda ake fiqi akwai inda ake hadisi akwai inda ake tauhidi akwai kuma halqat na haifuzul mutun da kaga yawo dan karami duka shekara ce bai kai wata za ya zo yana da halittar kitabu tauhid ko ka zo da ina hadisi kana haka in ka zan ko ka kai hadisi ga in karami kamar yanzu a dauka daidai wannan wasu dan gidan ku arafat amma daidai wannan misali daidai amma wannan a tuni an wuce da su arba'una hadisi an wuce da su wannan usulul salasa duka an wuce wannan an wuce sai kawai yanzu in ya tashi ya waye gari ya girma har ya kai jami'a shi sa in ya zo duka gani ko a jami'a lahiya lau daga an yi kawai ya kawo maka jumla ta yadda take da wasali da kuwayan a cikin usul salasa ko a cikin kitabu tauhid yadda imam bin Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo ya kawo mun sai dai ka kalle shi kace ko ya kai a kai yaran su ne yaran su ba wani yaran su hede in bai bayaran ka ba in ba kai ba ba yanda za a yi kai ka wannan bayan da za a yi kan daga ce ka fake da yarensu ne yarensu ne kuma kai ka zo kana ba to shi ilimi a yarenta da lokacin sarmantaka lokaci ne mai tsada wallahi lokaci ne mai tsada malam yace kala ahmad ahmad bin hanbal yake cewa ma shabbahtu shababa illa bi shay'in kana fi qummi fasaqata yace ban kamanta ba lokacin sarmantaka face illa bishai'in sai dai da wani abu kana fi kummi ya kasance a cikin wato hannun rigata misali wani abu a cikin hannun rigar shi ya ce fasaka ta sai ya faɗi yanzu abin da yake cikin nan inka kaga nan da nan zai faɗi daga kai haka ya faɗi to haka yake lokacin sarmantaka ta kai lokaci ne zuwa kawai ya wuce ka rasa yadda za kai ka zama wallahi muna tsaye a jami'a jami'a da na samu kaduri madina abu na harko da na yi takaici a kan shi shi ne lokacin yana kola jinis ta ce wai wai mene ne a sa ka shekara wajen goma shekara hudu ga uku shekara bakwai kana kola jinis don allah ko arba'una hadisi baka tsaya baka yi har da shi ko usulun salata ba ka tsaya ba ka yi har da shi in ka yi kokari ka na zuwa makaranta ka har da ci alkur'ani ko kuma kana zuwa makaranta ka ɗauki wasu abu shekara bakwai shekara bakwai ko aya ɗaya kake ɗauka kai a safaha rabin rabin safaha in rabin safaha kake ɗauka duka shekara nawa ce zaka ɗauki har da ci alkur'ani in a safaha safaha zaka ce shekara biyu in rabin safaha shekara hudu rabin safa shekara hudu ka gama da alkurani har da sauran shekara uku ta muraja daga ko daga season in ka zawa terminal kuma ka duba ka ga da marece duka baka koyi da sai ne kawai an ji an yi sifile kun zo babban a kana da wani abu babba wanda kai shine fada an dora shayi na rantsi da Allah ka zo a zamna a dora shayi kawai ko kuma ko a je falo da haka makai wannan abu ne wanda na takaici na takaici ka rasa wayya ne ne za a yi mu daidaita wannan irin wannan abubuwan nan to Allah subhanahu wataala ya mana tauki sai ka gani abin to ya ne ne za a kawo mafita fara kawo mafita kai ka gyara ne in gyara wannan ya gyara sai gida ya gyaru unguwa ta gyaru gari ya gyaru a asiri a ajiya yace wal ilmu fi sinni fi sinni shababi asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan kaga yace maka ilimi a lokacin da kake sarmantaka yace asra'u ila nafs ya hi gauga shiga rai wa aqwa ta'alluqan ya fi karfafa yayi ta'alluqi da lusuqan ya damki wato abin da ya shahi wannan ranar ya damki ranka ya lassafi da ita ya kame ya yi kolanta a lokacin da kake shaba in ba ka yi ba a wannan lokacin to in ka yi gaba kuma sai ta Allah ba a ce ba in ka yi gaba ba yayi ba kamar yadda zan magana yace kala hasan al-basri hasan al-basri yana cewa al-ilmu fi sigari kan nafsu fil hajar a wannan magana ke ilimi a yarinta kamar me rubutu a saman dutse yanzu aka rubuta abu a saman dutse ya goge to haka ilimi a yaranta an ka ɗauka ba zai goge ba yanzu daga ka zauna sai ka gani an kana tuno le matan da bonnar le zamban da bushe da tule ko te da tule ko wanda ya tule ne an rake le saksin le mura da kaushin ne aka yi ta koya wani to kan to wannan me zai amana yanzu da a ce suratul fatiha ce ko wani littafi ne aka sama karar ciya nan ya zaka ya zauna don girma don lambi domin ba a kitin haka gai tafiya wada haka bata mana lokaci ka gani ba a ce ba bo haraka boko a a da na makaranta ne a zaka gani to ka gani kamar wani sistem ne gare mu a Nijar wanda kawai sai a hankali sai a hankali Allah da ya datar da mu malam yace fa quwwatu baqa'il ilmi fi siga yace karfin wato wanzuwa tabbatuwar ilimi a yarinta ya ce ka kowace baka in na kashirin haja kamar karfin wato a ce an yi rubutu ne a saman dutse rubutun da aka yi saman dutse sai ya yi da siyakil bai goge ba ga shi nan ka duba mutanen da a rubutun da suke a saman duwatsu suke rubutun su gani an yi zamani an yi zamani ga shi bai goge ba ya ce fa mani ga tama shababahu nala irba irbi nala irbahu ce dukkan mutumin da ya ribanci wato matasan takashi sauran takashi to tabbas zai samu abin neman zai samu gurin shi zai samu abin da yake bukata zai samu hajar shi in dai lokacin samartakanka ka dukufa akan neman ilimi to tabbas da ce kuma kun Allah subhanahu wata'ala zaka samu yace wa hamida indahu inda mashibihi surrahu yace sannan zai sa zai zama to abin ne lokacin da ka tsuha zaka ringa yaban wato wannan hana kanta barci da kake yi lokacin matasan ka lokacin da kake saurayi sai da ka tsufa misali lokacin da kake sarmai kayi ta harda kayi ta shanyewa kayi ta kaza kayi ta kaza sai ka tsuwa da ka gani a ce fa alhamdulillah kai wallahi masha Allah ashe da ni ta hana kai na barci na yi kaza in duka duba ka ga malam babba wannan fiqul ma shi duk akan su mukhlas zakka zo kai wanda kake karanta zai tuna maka ce ba daidai bane haka zakka ka ba daidai bane kaza ne ka dauko ya yi da sama saboda yin su ne yanzu kayi a da aka ka girma ka girma Allah ya kadarta idan ka ya hasa da to ya zaka sai an dauko littafin an karanta maka sai an karanta maka ce kai wannan littafin na zamani ina ji an sake mu bugan mu ba haka bai kai kuma ba kai har da ce bane idan kaga dole sai ya zama to an wannan shi malam yace ala igtanim sunna shababi ya fata indal mashibi yahmadu alqawm as-surab ya ce alaka saurara iktanim sinna shababi ya fata ya kai sarmai ya ce iktanim karibanci sinna shababi wato shekarun wato samartaka inda mashibi lokacin tsuha ya hamadul fata kawun sura wato a lokacin ciwo zai ya hamadul kawun sura a lokacin mutane za su yabi wato wannan wato lokacin ka na sarmantaka da ka zamanto kayi amfani da shi kan abin da ya shafi neman ilimi malam yace wala yutawahham mimma sabaka annal kabir la ta'alla ce ka san da cewa kada kai wahamin cewa fa dan an ce a rayuwa he a samantaka zaka zamanto ka nemi ilimi ka ce wanda yake babba ya zamanto lattijo ba zai koyi ba ilimi ba zai nemi ba ilimi yace bal bari dai haula'i ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ta'allamu kibaran sun nemi ilimi suna manya sun nema suna manya ya ce zakara hul bukhari fi kitabil ilm fi sahihi imam bukhari ya ambata wannan a cikin littafin ilm cikin littafin shi sahih bukhari malam ya ce wa inna ma ya ce sanade kadai abin menene matsalar ya ce ya asuru ta'allum bil kibar ya ce yana tsananta neman ilimi a lokacin da ka girma zai zamanto abu ne mai yauni a gare ka saboda mi kama bayyana almawardi kamar yadda mawardi a cikin littafin shi adabar duniya wa addini ya ce likasarati shawagul saboda yawan shagulgula kai ka girma la'alla kana da armi kana da tsiya ka zo ana karatu kana tunanin gande zarfe ka to kaga abubuwa sun baya ba ka samu ba lokacin da zaka samu ka kama ilimi yanzu misali nan da azte karatun nan a ce a kai shi bandezar a kai shi azero yar mafi wata za a wuce to amma ka gani ha haka ne amma mun yi bijire mu ma sai mu ci gaban mu a wuce an je a ba su haƙo in kuma ba haka nan ba ba a iya to yanda ya girma yanzu bancin shawagil in gida bancin shawagil in aiki bancin shawagil in yara ya fita nema ya yi kaza sai kaga lokacin da zai samu wa zo ya nemi ilimin ya mushi wahala to shi ne ma da yake nuna kenan amma in ka yi a lokacin da kake sarmai kenan ka ga a can saka zamanto abin yabo malam ya ce wa galabatil qawati da wato rinjayar abubuwa wanda za su ringa yanke ka akan wato neman ilimin yace wata kasurul ala'ik da yawaitar wato abubuwa wanda suke na adik wani abu ya ringa kawo maka cikas akan neman ilimin lokacin da ka girma zaka kana so zuciyarka tana so ka je ka nemi ilimin amma baka iyawa kawai wani abu ya katange ka da wannan na neman wato ilimin mana yace faman qadir faman faman qadira ala daf'iha an nafsihi adraka al-ilm dukkan mutumin da ya samu iko gwargwadon zai iya kare wannan abubuwan na shagulgula da za su kare katangance shi da abin da ya shafi ilimi malam ya ce adraka ilimi zai riski wato ilimi zai riski abin da yake so da malami yake so ya karanta da kai lokacin da kake matashi lokacin da kake shabab kada ka yi wasa da wannan lokacin lokaci ne mai tsada sai wanda suka huce lokacin za su suke ganin tsadar wannan lokacin duk latijan da ya huce wannan in ya tuno wannan in dai bai yi ba wannan zai zamanto kai wani ko ya yi zaka ji ya ce ina ma ya ƙara yin abubuwa ina ma ya yi ya yi ya yi sama da haka ina ma ya yi a kan ya yi fa sai ringa ce ma ina ma ya yi to ina ga kai ko wanda baka yi ba ka gani abu ne wanda dole sai ka sama kanka program ka sama kanka barnamij na yanda wannan lokaci da kake cikin shi lokaci ne wanda yake da tsada imam ahmad ya ce kamar abu ne a cikin abin rigarka da ya kai haka zai karba to haka lokacin ke wuf zaka ji ya huce kawai an bi an ɗaɗɗarme ka da wasu abubuwa wanda zasu hana ka zuwa neman ilimi zasu hana ka wasu abubuwa misali malam abdurrahman shi da masha Allah lahiya lau duk inda ake karatu lahiya lau aje ina ne aje ina ne da'awa alhamdulillah amma to kuma yanzu daga an kwana biyu kuma an wannan sai a hankali Allahul musta'an Allahul musta'an Allah dai ya datar da Allah subhanahu wataala ya kama mana ha hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata karibanci abubuwa guda biyar kahin biyar daga cikin shababaka qabla haramik sarmantakakka kafin sufarka wannan haka karibance ta kahin wannan saboda idan baka yi ba to lalle gaba zaka wato abin da ya shafi wato ciza ciza yatsa kuma wannan haka ne wannan haka ne don ba yadda za a yi ya zamanto kana matashi baka yi ba abubuwa ka tayi ka tayi ka tsuha gashi nan dai zaka gani a lattijawa wasu kuna tare da su wasu yanzu ne suka dawo suke karatu wasu yanzu ne suka dawo suna takaicin su a lokacin yanzu kuma suka gan ku su ringa ganin ku kira ka nan gama na siyawa ne ka ringa karatu ka ringa karatu saboda shi ya gani abu kai kuma kuma kana zuwa rayuwa ce yau da gobe in dai da rai da lafiya wato za a kai insha Allah nan zan matsa eh gobe in Allah sama gobe an ci gaba kai daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in